وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إخوة ودعبك ما علمتني فاسجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله بسم الله شافي قوائدي شافي نا 22 فإذا لا مسافي نام يزمنا 23 سنة صلى الله عليه وسلم عليه ina ma'anar alaihi wa mallam ma'arif hazal ma'ana wanda bai san wannan ma'ana ta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ka gane ai ko da yana faɗin ta la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah muhammadur rasulullahi annabi muhammadu manzon Allah in bai san wannan ma'anar ba la yajuzu akalu zabhatihi baya halatta a ci yankansa in yayi yanka bai halatta a ci ba wala shahadatu wala shaidarsa a kotun musulunci bai halatta ya bada shaida a karɓa ba wala imamatu wala limancinsa bai halatta a bi shi sallah ba wa man salla khalfahu duk wanda ya salla a bayansa yu'idu salata ya sake sallar nan abada har abada saha wannan magana ya inganta wa mallan ya arif hadal ma'ana wanda bai san wannan ma'ana ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba wa huwa jahilu wannan jahili ba za a kai masa kafiri ba tunda yana faɗin kalmar kuma yana yin sallah to amma dai jahili ne bi ijma'il ulama da haɗuwar maluma aka ce ijma'i ana nufin na mazhabobin nan sanannu maliku shafi'i abu hanifa ahmad ibn hanbal sun yi ijma'i akan duk wanda bai san ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba to fa huwa jahilun shi jahili ne fa ta'allumuha neman sanin ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah faridatun farilla ne ala kulli muslimi akan dukkan musulmi hurrin yantacce ne au abdun ko bawa sagirin karami ne au kagirin ko babba alhamdulillah tammat wannan ma'ana ta la ilaha anan ta kare ko ta cika alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah alhamdulillah na to na ga an kewaye akwai ko babu eh akwai amma a kewaye ba to na ka akwai fahuwa da aka ce wa mallin ya amsa hazal ma'ana akwai fahuwa ko ko sai la yajuzu aklu zabati ne yawa la yajuzu ne ba babu fahuwa wancan nabi ne ne fahuwa wa mallin ya hazal ma'ana fahuwa jahilu to da shi yana ya dauke shi zai rubuta sai ya gane babu shine sai ya kewaye fahuwa wato fahuwan alabi a na farkon babu sai ne izziya masu masu ahalari a shimawi ba su zo ba to shafi nawa ne izziya fasulun rabewa insha Allah salatul jama'a sallah a cikin jama'a tare da liman sunnatun sunna ce mu'akkadatun abar kalfafawa salatul jama'a in a larabci ne a fiji aka ce maka salatul jama'a to sallah tare da liman in aka ce salatul jam'i to hada sallah salloli guda biyu na farilla a yi hada su a lokaci guda ko da mutum ɗaya ne ya yi su ne salatul jam'i saɓani yadda muke faɗa a hausa in aka ce ai na samu sallar jam'i to yana nufin ya samu salatul jama'a kuma har a bakin malamai za ka ji suna bayani sallar jam'i suna nufin salatul jama'a ne to ita kuma wancan ban san me ake ce mata ba amma dai a ka'ida ai za mu je salatul jam'i wannan salatul jama'a sunan sallar jama'a aka ce kuma salatul jam'i sallar hadawa aka ce aljam'u hadawa jama'a mutane da yawa ka gane ma'anar su ma daban ne amma a hausa salatul jama'a salatul jami'i cikin kullum da kasu yawa kawai da hausa ake faɗa to waccan din kuma ya kamata a nema mata suna inda an baddala salatul jama'a da sunan salatul jami'i in an zo sallar jami'i kuma me ake ce mata da hausa ai shi ne matsala Bata da suna in ka ce salatul jami'i ka raba mutane hankali malamai da suka sani za su ɗauki waccan ma'anar sauran mutane kuma su ɗauke ta a matsayin salatul jama'a to amma dai ala ayyi hali duk sallar da za a yi ta da liman ko da mutum biyu ne liman da mamu guda ɗaya a ƙa'ida ita ce salatul jama'a in ka zance salatul jam'i ko kai kaɗai ne ka haɗa a zahar da la'asar ka yi jam'i ka haɗa ko kai magariba da isha a lokaci ɗaya ka yi jam'i amma an kai sallah tare da liman ka yi jama'a ne ba jam'i ba salatul jama'a sallar jama'a tare da liman sunnatun sunna ce mu'akkadatun a bar karfafawa wasu mazhabar ma suna ɗaukanta a matsayin wajibi saboda hadisai da suka dogara da shi wanda manzo Allah yake cewa wa laqad hamam an amura bis salati wallahi na himmatu cewa da yi umarni a yi kiran sallah har a zo a yi iqama sai an yi iqama kamar ni zan yi sallar sai na umarci wani ya yi sallar ni kuma in tafi tare da wasu samari matasa su samu itatu akwai kirare makamashi na hula wuta na je gidajen waɗanda ba su halarci sallar nan ba duk na ƙona gidajen a gane ya yi duk mutumin da annabi ya zo tun da an kira sallah kowa ya ji an yi iƙama duk mai niyyar zuwa sallah a masallaci ya zo to annabi ya yi niyyar gida gida duk gidan da aka kwankwasa aka tadda mai gidan a ciki kawai a banka wa gidan wuta wasu malamai suka ce annabi ba zai yi wannan ba akan abin da ba wajibi kar ka manta a gidan nan akwai mata da yara ƙanana da dabbobi da dukiya amma annabi ce duk zai samu su annabi ko ba zai kona gida da abin da yake ciki akan abin da bai zama wajibi da wannan wasu suka fafi hujja cewa salatul jama'a wajibi amma dai a mazhabar malikiya sun mata matsayi na sunnatul mu'akkada sunna ta abar kalfafawa wala ya hasulu fadluha falalanta baya tabbata illa bi idraki raka'atin bi sajdataiha sai da liskar raka'a cikakkiya da sujjadunta in ka samu raka ɗaya cikakkiya ko raka uku ta tsere ma to ka samu fallalar salatul jama'a kamar adraka hatu wanda ya riki raka'a guda daga cikin salatul jama'a laisa lahu baya halatta gare shi an yi ha ya maimaita wannan sallar fi jama'atu ukhra a cikin wata jama'a daban dan ka ga wasu yanzu za su yi sallah to bi halatta ka ji su batun da ka riga ka lissu a ta farkon wal jama'atu abinda ake ce masa jama'a ka da ta maka wal jam'u ba abin nufi wa salatul jama'a kaga ita sallar jama'a isnani mutum biyu ne fasa'idan da abin da ya hauhawa daga biyu daga biyu zuwa dubu zuwa miliyan sunanta salatul jama'a wa man salla wahdahu wanda yayi sallar farilla shi kadai aw lam yudrik ma al imam rak'atan kamila ko kuma bai riski raka'a ɗaya cikakkiya ba tare da liman ya zo an dago daga ruku'u na raka'ar ƙarshe ya kabbarar harama ya guli min sujjadu da tahiyya aka yi sallama sannan kuma ya tashi ya kare kawai in sa shi kadai bayan sallamar liman to fa inna lahu ya halatta gare shi an yi idaha ya maimaita wannan sallar fi jama'ati a cikin wata jama'a in ya ga za su yi ko da farillar yayi shi kadai ko ya zo ya lufi sujjadu ne kawai na raka'ar karshe bai samu cikakken raka'a ba ko da ya tashi daga baya ya gina raka'o'insa akan wannan kabbarar haramar da ya samu a bayan liman to zai iya maimaita ta fi jama'atin ukura a cikin wasu jama'a daban in za su yi sallah au ma'a wahidin ko ko tare da mutum daya wani ya shigo zai yi sallah shi kadai sai ya tashi ya zona masa ya halatta amma ma'amuma ya zama shi din mamuni ba zai zama liman ba nawiyan yana mai niyyar at-tahmid da shegawa bizalika da wannan sallah da zai yi ma'anar shegawa shine ya bar lamarin a cikin wato a hannun ubangiji labudda dai ɗaya farilla ɗaya nafila ta farkon ita ce farillar wannan da zai yi a cikin jama'ar yanzu ita ce nafila kowace zai yi yanzu tare da jama'a ita ce farilla wacce shi kaɗai ɗin ita ya mai da nafila to ba yi da zaɓi don in ka karanta muwa ɗan mali imam mali ya kawo an tambayi abdullahi ɗan umar a kan irin wannan ƙabiya mai tambayar ya ta masa to yanzu a cikin wacce ce zan ɗauka nafila wacce ce farilla ta farkon da na yi ni kaɗai ko ta biyun da na sake a cikin jama'a sai ce awa an ka taj'aluha faridatan to za ma kai ne kake da ikon kai sanya ta zama farilla ka wato ka bar ubangiji kayansa wacce ya ga ta yi masa a matsayin farilla ya ɗauke ta ita ce farilla wacce ya ga dama ya ɗauke ta a matsayin nafila inda lamarin ba a hannu shi ne ma'ana a takuyi miƙa lamari kawai a hannun Allah ta yadda ya hukunta kamar uwa ufa wudu amuriyar ilallah to nawiyan yana mai niyyar at-tafwid shine maf'ulun nawiyan yana mai niyyar at-tafwid shegawa bizalika da wannan sallah da zai yi yanzu amma fa da sharadi kafin ya maimaita wannan sallar a cikin jama'a sharadin shine in kana tilka salatu idan wannan sallar da zai maimaita ta kasance gairal magaribi ba sallar magariba ba watan sallar magariba a zahar ce ko la'asar ko isha ko asuba ya yi shi kadai yanzu kuma ya ga wasu jama'a za su yi sallah wannan sallar ya halatta ya maimaita ta a cikin amma banda magaruba domin magaruba ita ce witru salatin nahari ita ce witri a sallolin yini gaba daya tunda alfujir ya hudo kake yi shafa'i rakatanul fajr biyu ne shafa'i ne nasu lukunin da za ka yi na walaha duka biyu ne a yi sallama kaga shafa'i ne sallar azhar kanta raka'a hudu ne ita ma shafa'i ne nafilfilin da za ka yi kafin azhar in mukutarinta ya yi shi ma shafa'i ne raka'a biyu ne ko hudu ko shida ko ma nawa ne raka'a biyu a yi sallama nafilfilin da za ka yi bayan magariba a bayan azhar raka'a biyu ne rawati rakawai da za ka yi kafin la'asar idan mukutarinta ya yi shi ma shafa'i ne raka'a biyu ne ita kanta sallar la'asar ita ma shafa'i ce raka a hudu ce to daga ka zo ka yi magaruba to raka a uku ka samu wuturi na dukkan sallolin da kai na farilla da nafila tsawon wannan yi to in ko ka zo ka maimaita ta tare da liman to baka samu shafa'i ba baka samu wuturi ba dan aka hada uku da uku za su koma shi da kaga sun tashi daga wuturi sun koma shafa'i to shi yasa aka shar'anta cewa da sharaɗin wannan sallar da zaka maimaita ta gairal magribi watan magariba ce wa kabal isha haka nan sallar isha ba da wuturin sahihin bayan wuturi ingantacce me yake nufi da wuturi ingantacce bayan sallar isha ka ta yi kayi shafa'i da wuturi sai ka ga wasu kuma suka zo za su yi sallah to bai halatta ka ji su dan ka riga ka kulle amma an baka shafa'i da wuturi ba kai sallar isha kai kadai ko ka zo baka samu sallah tare da liman ba to za ka iya maimaita ishan na a cikin jama'a amma an ka riga ka yi wuturi ko ka rufe wa man uqimat alaihi tilka salat wanda aka yi amar wannan sallah gare shi wa da mazin yana cikin masallaci yana masallacin ko ya shigo ya tarar ana sallah ko ila masallaci aka tashi aka yi ikamar sallah ta lokaci to fa inna ka sani cewa shi la yabda'u bi tilka salati ba zai fara yin wannan sallar shi kadai ba ba zai ware gefe liman yana sallah da jama'a a wannan sallar kuma shi ma yana yin tasa a gefe ba ko me dalilinsa kuma ko limamin bai cancanci limanci ba yana kyamar rishi to bai halatta ya yi sallata shi kadai a gefe ba wala gairiha wala watanta wata sallar daban an zo za a yi la'asar shi bai yi azahar ba to bai halatta a cikin masallacin liman yana sallatan azahar la'asar kai kai kana sallatan la'asar ba to ita ce wala gairiha kuma gairiha faradan ita ma ta farilla ce au nafilan ko ta nafila ko nafila ne bai halatta kai ba a masallaci liman yana sallan farilla tare da jama'a yawwa in ya zama ana bin sallar da ta wuce baka yi ba ta azhar yanzu su suna la'asar sai ka fita waje amma ba dai fil masjidi ba kun masallaci ka in liman yana sallah haramu ne kai kowace irin su in dai ba bin za ka yi ba to da halatta kai kowace irin sallah ba faradan aw nafilan alhamdulillah ko tare da wani mutum daya zai zama mamu hali kaunihi mamu maɗin hali ne shi ne wanda ya salla shi kadai din yanzu zai maimaita to hali kaunihi ma'amuman zai dubi wahidin din nan ko jama'atin a halin kasancewarsa ma'amuman yana mamu ba imaman ba ba zai limanci ba saboda sakewan ba dole ba ne yawwa ai ya halatta gare shi aka sai ba wajibi ne a kansa sai ya maimaita ba su ka waɗancan yanzu wajibi ne su yi ta shi kuma maimaitawan ba dole ba ne saboda haka bai halatta a matsayin sannan ne yin abin da bai wajaba ba ya limanci masu yin sallar wajibi alhamdulillah sai risala kaji eh daga mutum biyu kamar yadda kaji an faɗi na sallah ɗin. Ana za mu tafi. Shafi. Risala ta muru dani da gairan bugu shafi na wani. Dari da talatin da? Kana za mu tafi. Yusiru. والقراءة التي يسر بها karatun sallah wanda mai sallah yake asirta ta fi salati a cikin sallah kulluha dukkanta duk inda aka sai maka kai karatu a asirce to ma'anar karatu a asirce hiya ita ce bi taharikin lisani da motsa harshe bi takallumi da yin zance bil qur'ani da karanta qur'ani ba kai gum suna wani magani gum ba kai gum yauwa ka rufe bakinka ka ce wai kana karatun sallah a zuci ba wannan kan ba karatu kai ba dole sai baki ya motsa amma kuma ba tare da kunne ya ji ba wannan shine asirtawa wa amma jaharu amma bayyanawa abin da ake nufi fa an yusina nafsahu cewa ya ji yadda kansa wa man yalihi da wanda yake bin sa a baya in kanuwa da ko da ya kasance shi kadai ne in din mubalaga ko shi kadai ne ba kowa a gun to ya bayyana yanda inda akwai wani a gurin zai ji abin da yake karanta ba yana karatu yana gunguni ba ka jin da yake faɗa kamar mai raɗa kuma ya ce a bayyane yake ne ya maka tarifin asirtawa da bayyanawa don ka san matsayin su tunda kowane sunna ce mu'akkada wal mar'atu amma ita mace a sallah dunan rajuli koma bayan namiji ce wato ba kamar namiji ba ne filjari a cikin bayyana karatu ita karatunta gaba ɗaya a asirce ne shi ne dunar rajuli filjihar ba kamar namiji ba ne shi inda aka ce namiji ya bayyana rakawoyin sallar asuba ya bayyana rakawoyin biyun isha da na magaruba a ita gaba ɗaya karatunta a asirce ne don murya ta tsiraici ne saboda haka ba ta bayyana komai a sallah wahi amma ita mace fi hayati sala a cikin kamannin sallah tsayuwa da sunkuyawa ruku dagowa da sujjada da zama da karanta fatiha da sura da tasbihi a ruku da karanta tahiyya misluhu misalin namiji ne irin yadda aka umarci namiji a sauran hayatu salati kamannin sallah ita ma haka aka umarce ta gaira annaha face sai dai cewa ita tambanmu tana taruwa ne a guda shi na wuce ba an ce ya nesanta don tsansa gabar haƙarƙari ba ya bubuɗe bai na fashi zaihi a tsayuwar sallah ana so ya buɗa to ita saɓanin wannan tamdan mu tana taruwa ne a tsayuwar sallah ta haɗa jikinta ta haɗa ƙafafuwanta guri ɗaya in ta zo ruku'u ta haɗa ƙafafuwanta ta haɗa dantsanta da gwiwar hannunta ya haɗu da haƙarƙarinta ta haɗa cinyoyinta wala ta furutu ha ba ta buɗa cinyoyinta a tsayuwa ko a ruku ko a sujada ko a zama wala abu dai ha haka nan ba ta buɗa damatsanta guda biyu wata kudu ta kasance mumban matan mai taruwa mun zauyatan mai tattaruwa fi julusiya a cikin zamanta wa sujudiya da sujadanta kai wa amriha kulli da lamarin sallanta gaba ɗayansa har tsayuwa da ruku'u ma da bai faɗa ba ya ce maka fi julusiya wa sujudiya ba to wa amriha kulli kamata ya kira fi qiyamiha wa ruku'iha sannan ya ce maka wa amriha kulli an faro sallah daga zama kuma sannan sujjada to a daidai tunda mun gane me yake nufi da cewa yayi fi qiyamiha wa ruku'iha in ma ba zai ce wa sujudiha wa julusiha ba sai ce mana wa amriha kullihi to amma dai babu laifi shi ne bambanci ka san menene dalili a ɗabi'a ta ɗan adam shi namiji in ya haɗa jikinsa ne yake jin daɗi na sha'awa to ana so ya saƙa wannan a sallah ya bubbuɗa ita kuma mace a ɗabi'ar halittarta idan ta buɗe jikinta iska ta shige ta sai ta ji daɗi na sha'awa sai sa ake so ta haɗa jikinta ta saba wa wannan ƙa'ida saboda sallah ba gun jin daɗi ba ne ba gun sha'awa ba ne shi namiji in ya haɗa jikinsa zai ji alamar sha'awa ne ita kuma in ta buɗa iska ta shige ta sai ta ji alamar sha'awa sai aka umarta shi ɗin ya buɗa ita kuma aka umarta ta ta haɗa jikinta ya suke yi su mazan ko matan kuma wasu haɗa ƙafa da ƙafa sun mai salli shafa wal witra sannan tunda muna magana isha ne sai hanya ta biyo da mu ta ta'arifin asirtawa da bayyanawa to sannan mutum yana sallata shafa'i da wutiri jiharan a bayyane tunda sallolin dare ne وكذلك هكذا يستحب في نوافل الليل الإجهار وكذلك هكذا يستحب الإجهار أنسو الإجهار بيناوا في نوافل الليل أتكي الناس لكل الدلي ده حوشا من يضبط الجهر ده الإجهار بينا خيرك أنا كبينا aka ce wane ya bayyana kaga shi da kansa kenan amma aka ce wane ya bayyana fa al-ijharu dai shine bayyanawa ismul mazari ne jahara yuzhiru ijharan al-jahru kuma sunan bayyanawa ne amma din sai ake bayyana shi yasa yusalli shafa'a wa lutura jaharan a bayyane yawwa a bayyane wancan kuma yustahabu an su al-ijharu bayyanawa bayyana karatu fi nawafilil layl a cikin nafilin dare wai ba sai shafa'i da wuturin ba daga daga an yi magariba to an so in ba a masallaci ne zaka dauki hankalin masu nafilfili ba to an so tun daga bayan magariba duk wata nafila ka bayyana ta har zuwa hudowar alfitr menene ya bayyana yawwa ya bayyana na ji dai ya bayyana ko shi da kansa ya bayyana ya bayyana to wannan kana nufin ya jaharu da yujihiru ko in ka ya jaharu yana bayyanawa to yujihiru sai an samu muta'addi yujihiru qira'at yana bayyana wani abu ne ya bayyana magana ta ta tsaya iyana amma ka ce yujihiru to sai ka faɗi abu yana bayyana karatu yujihiru qira'ata yajharu kuma ya bayyana ka gane ai bayyana da wannan din ai duka ismin mazari ne amma aljahru muke magana bayyanawa ko wanda kuma izharu bayyanawa a hausan dai wa fi nawafilil layli al israru haka nan wawul adashi ne wa yustahabbu ana wa fi nawafilil nahari ko al israru shin yace ai wawul adashi ne wa kazalika yustahabbu ai wa yustahabbu ana san al israru asrta karatu fi nawafilil layli na kulkulin dare inda rana ne ka asuha wai sanin sai dare fi nawafilin nahari cikin nasulfulin yini wa fi nawafilin naharin israr ana son asirta karatu fi nawafilin nahari cikin nasulfulin yini ko mu ce nasulfulin rana wa in jahara fi nahari amma idan mai sallah ya bayyana karatu a cikin yini fi tanakkuli cikin nasulfulinsa kazalika wannan abin da ya wasi'un mayar wacce ka gane a yi tunda ba sallar farilla ba ce a sallar farilla ne bayyanawa a inda ake bayyanawa sunna asirtawa a mahallin da ake asirtawa sunna amma a sallar nafila mustahabbi ne shi yasa sai maka wa yustahabbu ba wa yusannu an sunnanta ba ka gane wa kazalika yustahabbu to dan ka bar mustahabbi kuwa baya bata ibada idan mutum ya bayyana a nakul fulin yini wannan daidai ne babu laifi sallah ta inganta sai dai ya bar mustahabi wa aqallu shafai mafi karancin shafa'i raka'ata raka'a biyu amma kana iya yin hudu kana iya yin shida kana iya yin takwas kana iya yin goma kana iya yin sha biyu sannan kai wuturi da guda ɗaya shi ma wuturin mafi ƙanƙantarsa ne raka'a ɗaya shi ma kana iya yin uku a jere ba tare da zama ba sai a ta uku ta ƙarshe kana iya yin biyar kana iya yin bakwai kana iya yin tara an ce maka ba zama ba sai a zaune ake tafiya ba babu zama sai a ta ƙarshe kai ta kawo raka'o'i ba tare da ka zauna ba sai a ta ƙarshe ina fata an gane duka wannan ya inganta ya zo a hadisi na na Aisha amma mafi kankanta ta shine raka'a daya shi kuma mafi kankanta shafa'i raka'a ta ne wa yusabu ana so an ya qira'a mutum yayi karatu tun ula a cikin raka'ar farkon shafa'i bi ummul qur'ani da fatiha wa sabbih isma rabbikal a'la da sura min sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniya a cikin raka'a ta biyu shafa'i بأم القرآن أنا سوء كراتو دا فاتحة وقل يا أيها الكافرون دا سورة لن تقل يا أيها الكافرون ويتشاهد سيئي تهيا هذا لن يتمك يما زونا با أنسان تهيا با أي تسيئ زونا إن يركع بي شفئين ويتشاهد سيئي زونا يتهيا ويسلم يسلم ثم يسلم وترا sannan ya tashi ya sallaci wutiri raka'atan raka'a daya ya karau yana karantawa fiha cikin raka'a ɗayan da ummul qur'ani da fatiha wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahadun wal mu'awwidataini da kuma falaki da nas wa idza da min al ashfa'i idan yayi ƙari daga shafa'o'in nan ba iya raka'ataini ba ya ƙara kamar da na faɗa zai iya yin hudu zai iya yin shida zai iya yin takwas ko goma ko sha biyu ko ma sama da haka saboda salatun laili masana masana haka sallar dare yana nufin shafa'in raka a biyu to idan ya ƙari ya yi ƙari ya yi da yawa to ja'ala akira zalikal witra ja'ala witra sai ya sanya raka'ar witrin nan akira zalika ƙarshen shafa'o'in nan nasa وكان رسول الله لما ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يصلي من الليل yana صلى a dukkan dare isnatai ashrata rak'atan raka'a goma sha biyu ita ce shafa'in sa kuma yutiru sannan yayi wutiri bi wahidatin da kwaya daya raka'a goma sha uku kenan ko to idan zaka dauki wannan kamar yanda muke yi salatu tarawih a Ramadan to sai ka karanta Fatiha da sura ko alam tara kaina a ta farko ta biyu ka karanta da ilafi ka zauna ka yi tajiya ka yi sallama in ka taji bayan fati a raka a ta uku ka kawo a rai tallabi ta hudu ka kawo inna a ɗaina ka zauna ka yi tajiya ka yi sallama in ka tashi ta biyar ka kawo kuliya ta shida ka kawo idza ja'a ka zauna kai ta ya kai sallama in ka tashi ta bakwai ka kawo tabbati da bayan fatiha ta takwas ka kawo qul huwallahu bayan fatiha ka zauna kai ta ya kai sallama sannan ka tashi bayan fatiha a raka'a ta tara ka kawo qul a'udhu birabbil falaq idan ka tashi raka'a ta goma bayan fatiha ka kawo qul a'udhu birabbin nas ka zauna kai ta ya kai sallama to in ka tashi ta sha ɗaya sai ka kawo sabbi hizba rabbikal a'la bayan fatiha raka'a ta sha biyu ka kawo kulli ayyuhal kafiruna bayan fatiha in ka zo ta ƙarshe shine yace maka a ko da ka surorin ba ai na ya kawo a yawwa wal mu'awwidatayn wannan ai yawwa shine ya kawo sai ka kawo kulhuwa da falaki da nasu a cikin raka'ar wutri to wannan amma ba dole sai ka karanta waɗannan surori ba fa shi dai da manzo Allah yake yi dukkan dare yana sallatar raka'a goma sha biyu su ne shafa'insa sallama shida kenan kuma yutiru sannan ya yi wutirinsa bi wahida da raka'a ɗaya wakila wani ƙauri aka ce ashara raka'a ce yana sallatar raka'a goma ne su ne shafa'in sallama biyar kenan kuma yuturu sanan yayi wuturi bi wahidan da guda daya kamar da aka rawaito daga Nana Aisha radiyallahu anha domin ya ce maka ruwayoyi ne mabambanta fi sahihi ya zo cikin sahihi Bukhari ai min hadisi Aisha daga hadisi Nana Aisha radiyallahu anha wala tanafi بين رواية اثنتي عشرة ركعة وبين رواية عشر ركعات باب كوريوا tsakanin raka'a goma sha biyun nan da raka'a goma daidai da annahu alaihi salatu wa salam da manzo alaihi salatu wa salamu kana ya kasance yaftatihu salatahu yana bude sallarsa da raka'atayn da raka'a biyu kafifatayn sauƙaƙa biyun farkon ba'da wudu'i bayan yayi alwala fatarata wani lokaci ita baratu ma tana izina da waɗannan biyu na farkon min alwurdi yana daga cikin nakulkulun sa da ya saba yi kullum in ta hada da goma kaga sun zama sha biyu fa akbarat sai ta bada labari bi isna tai asrata rakatan da raka'a goma sha biyu in ta hada da kafifa kai na farkon yana wancan shin fuda ne ko mun tabu ne shi da yake raka'a kusan yake karanta izu goma sha biyar a tsayuwa daya to in ya karanta gajeriyar sura a biyun farko domin ya ji nishadi ya kori bacci to wani lokaci tana hadawa da waɗannan raka'atai na kafifa ta yi da waɗancan dogaye guda goma kaga sun zama sha biyu ko wataratan wani lokaci kuma lam ta'ata jirhu ma min al-wurdi ba ta izina da su daga cikin nakulkulin sa da ya saba yi kullum li'annahu ma tana ganin waɗannan rakawai kafifatai ni yayi su ne lil wudu'i domin alwala duk alwalar da kai bai kamata ka bata ta kare ba tare da ka mata raka'a biyu ba to sai take ga wannan kamar raka'atayn wudu'i ne saboda haka bata lissafa su da waɗancan goman ba wani halli uƙadi shaiƙani dalili na biyu kuma na kafifa ta ni bayan da ka'atul wudu'i tana gani ya yi ne domin walwale kullun nan na shaiɗan da manzo Allah ya bada labari idan ɗayan ku ya kwanta bacci shaiɗan yana zuwa ya yi kulli guda uku a kansa duk sanda ka motsa kada in kana so ka farka sai dinga buga kanka alaika laylun tawilu kwanta ka yi bace halin za akwai sauran dare mai tsawo sai ka ƙara zama ya shi kuma can in kai biyu za ka farka sai ka ƙara taɓa kanka alaika laylun tawilu to manzo Allah ya ce idan ka fuzge kada farka idan ka ambaci Allah to ka kunce kulli ɗaya daga kulli uku da shaidan ya ma idan ka je ka kama ruwa kai alwala to ka kunce kulli na biyu daga ka zo ka sallaci raka'a biyu ka yi sallama to ka wurwula dukkan kullin da ya maka to sannan sai ka ji nishaɗi kuma sai ka ji daɗin ibada ba ka da guntun kullin shaidan a jikinka to sai wasu malamai suke ganin raka'a biyun nan kafifa ta yi ba sa cikin wuridinsa na nafi da da ya saba yi ko dai yana yin su ne lil wudu'i domin raka'atta lil wudu'i ko kuma li halli uqadi shaytani domin walwala qalatan kudura kudura ko kulli uku na shaytan to fa akbar sai ta bada labari da ashir raka'atin cewa raka'a goma yake yi waɗancan an yi su ne domin alwala da walwale kulli shaytan wani lokaci kuma sai ta hada da su a cikin lissafin sai ta ce goma sha biyu dukkan wayar tana na Aisha ce ita ta rawaiti kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya salli min kullin layl israta asharata raka'atan kuma ita ta rawaiti manzo sallama sallatan ashara raka'atin ba'da al-witr duka ruwaye ta ne sai dai ya danganta da yadda ka aiki da samu in ta hada da biyun farko kanana to shikenan goma sha biyu ne in ba ta hada da su ba to raka'a goma ne to alhamdulillah sai mu tashi bayanin dare wa afdalul layl akhiru ko ne na wa takunu ita mace tana kasancewa mun mata mai taruwa mai tattaruwa an alaka samu zawiya ka san zawiya inda ake tarewa domin ibada shine ma'anar zawiya to mun zawiyatan mai tattaruwa a guri guda mun da mata mai taruwa kusan adabu tafsiri ne duk ma'anarsa yana haɗewa ba ta farko ba ta maka watan damu tana taruwa ba kuma ne ta mun da mata tana mai taruwa mun zauyatan tana mai tattaruwa a guri guda ba a so ta dinga buɗe jikinta ita mata a sallah alhamdulillah sai ne kowanne dare kowanne dare kuma ko ka kwanta da addu'a ko ka yi addu'a sai ya biya wannan kullum addu'ar ka za ta maka maganin sharrinsa da zai mutu ma a bacci da mugun mafarki da wani wasuwasi amma ba zai hana shi wannan kullum ba duk dare in mutum ya kwanta sai ya mara wannan kullum uku sai ka daure yawwa kafin alhudur ya hudo ka tashi daga ka tashi farko ka fara ambatan Allah alhamdulillah alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi wa azina li bi dhikrihi wa afani fi jasadi don kai wannan ka warware kullun farko kuma ko ba wannan ba inda ka ambata ko bismillah ka ce ai ambatan Allah zan fada to ka warware kulli daya kana yi wa alwala ka ka warware na biyu daga kayi na zuba raka a biyu ka gama warwarewa duk ibada da za ka yi za ka yi ta a cikin nishaɗi a tare ka biyu farkon nan za ka yi ta ne da nauyin jiki da kasala saboda akwai guntun kulli yasa maza Allah yake yin su gajeru dan in ka ja doguwa a tsayuwan biyun farkon to gangadi zai iya kama ka dan akwai guntun kulli kenan amma kai kafifa ta yi to shi kenan kana tashi cikin nishaɗi za ka buɗe duk ba da da lafiya alhamdulillah sai ne hashiyatul adawi shaji hashiya muka ce ba man ta ne ran laraba ko kazo lahiya yawa to alhamdulillah an da lahiya shaji na nawa ne hashiya ɗari da biyu sutura ta nawa itiqaduhu ya daga abin da itiqadin sa yake wajaba ga musulmi anna shuhada'a lalle haƙiƙa shahidai wanda suka yi mutuwar shahada ai abin da ake yi arwahu shuhada rayukan shahidai ashuhada'u jam'u shahidi jam'i ne na shahidi wa huwa wanda ake ce masa shahidi shine man qutila fi sabilillah wanda aka shahidantar da shi a cikin jihadi fi sabilillah fi jihadil kuffar kuma a cikin yakar kafirai bi ila'i kalimatin lahi ta'ala domin ɗaukaka kalmar Allah ta'ala ba ka kaka kafiri don ƙabilanci ba ba ka kashe shi don ka wawata dukiyarsa ba ba ka kashe shi don wata gaba da yake tsakaninka da shi ba a'a ka kashe kafiri ne li'ila'i kalimatillah domin ɗaukaka kalmar Allah to a irin wannan ne in ya fi ƙarfinka ya samu galaba ya shahidantar da kai to ake kiranka shahidi to Allah ya ce layukan waɗannan shahidai a haya'u rayayyu ne inda rabbihim a wajen ubangiji ai fi jannatu rabbihim inda din indiyar bi ma'ana fi suna nan cikin aljannar ubangiji yurzaquna ana arzuta su misla ma yurzaqul ahya'u kamar misalin yanda ake arzuta layayyu mutane amma kar ka manta ba an ce inda rabbihim yayayu ne a wajen ubangiji kar ka ɗauka in ka buɗe ƙabarinsu za ka gansu kamar da kake rayuwa kana ci kana sha kana motsi ba haka za ka gansu ba rayuwar irin ta falar ubangijinsu ne ba irin ta duniya ba ya kulu na su ma suna ci amma kar ka manta ya ce maka arwahun shuhada rayukan ne ba gangan jiki ba saboda haka layu wato ruhinsu ya akuluna suna ci ci na ruhi wa ya shirabuna suna sha sha irin na ruhi dalilu dalilin wannan ka qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yace wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna kar ka zaci cewa waɗanda aka shahidantar da su a cikin jihadi fi sabilillah kar ka zaci cewa amwatan matattu ne bal Allah ce bari dai ba haka lamarin yake ba a haya'u kudin rayayyu ne inda rabbihim a wajen ubangiji su kuma yurzaquna ana arzuta su suratu ali imran aya ta 169 su mu shuhada an ambace su shahidai da anna arwahum domin rayukan su ahdarat ta halarci dara salami gidan aminci shine aljanna lahum daru salami inda rabbihim domin ma'anar shuhada'u ko a nan ana magana ce a kawo shaidu da hausa ne shaidu a shuhada'u ko kuma kalmar shuhada'u yana ɗaukan mahalarta na zo ba da shaida ai ba aikowa za ka yi ba kai za ka halarta da kanka wajen ba da shaida ko ma'ana tana haɗuwa kalmar shahidu mahalarci kamar shahidu ne ismu fa'il ne shi ma shahidu ba akwai suna Allah ba a shahidu wallahu shahidun alama ta ba'aluna Allah mai halartowa ne ga abin da kuke aikatawa to an ambace su da mahalarta su ne shuhada ko ya anna arwahum domin rayukansu ahadarat ta halarci daren salami gidan aminci bi kilafi garin da saɓanin wanda ba su ba wanda ba su ba ko da muminai ne rayukansu tana nan a inda take amma ba a inda rayukan shahidai yake ba fa inna arwahum domin wanda ba shahidai ba ko da sun mutu da imani rayukan wanda ba shahidai ba la tasilu ba ta saduwa ila jannati zuwa ga aljanna har sai an tashi alkiyama sun je sun shiga aljanna fa shahidu kaji ba shi shahidi bi ma'ana ashahid yana da ma'ana ne na ashahidi mahalarci ai alhajir kaji ba kamar da a sallar magariba aka ce maka salatu shahidi ya'ani salatul hajir ya'ani annal musafira la yaqsuruha ba ne ba aka ce wa sallar magariba salatu shahidi ko salatu hajiri ba ma'anarsa kenan ashahidu ai alhajir mahalarci lil jannati ga aljanna ya halarci aljanna tun ba ai tashin kiyama ba tun ba a yi hisabi ba tun ba a tsallaka sirati ba tun ba a sha ruwa alkausara ba shi ransa ya tafi direct connection zuwa ga aljanna shi yasa aka kira shi shahidi mahalarci wakusu an keɓance shahidai da ashiya da wasu abubuwa waɗanda sauran mulmune ba su same shi ba min ha daga sai abubuwan da aka keɓance su Allah Allah ya gafiru lahu Allah yana gafarta musu dukkan laifukansu fi awwalil mulaqa da kin farkon gamuwa da suka yi da ubangiji ran yana fita ba sun koma ga ubangijin su ba to ba za a zo wa Allah da dacci ba gaba ɗaya duk laifin su da suka yi an yafe musu farko kenan tunda Allah ya ce inda rabbihim suna wajen ubangiji ba a zuwa wajen Allah kuma da datti suna ransu yana fita an alkake su daga dukkan zunubi wa annal araba daga ciki kuma cewa ƙasa la ta'kulu ajsadahum ba ta cin dukkunan ƙasa ba ta cin jikin shahidi sai dai yana ƙara shekaru yana ƙara nutsewa ƙasa yana ƙara shekaru yana ƙara shiga ƙasa inda in kun tona ma ba za ku same shi amma ƙasa ba ta da ikon cin naman jikin wanda ya yi shahada kal anbiya kamar annabawa tunda manzo Allah ta inna Allah harrama alal arad an ta'kula luhumal anbiya Allah ya haramta wa ƙasa ta ci naman annabawa yace maka wal ulama da malamai wanda suka mutu ba san zuciya san zuciya shi yake rubar da jikin adam daga ya mutu wanda Allah ya taimake shi ya kasa nafsu da hawa ya kasa jin wani abu a rai na shi wani ne yawwa da kuma san zuciya yana musulmi in ya mutu shi na kasa ba ta cin namun shi yasa malamai ake musu irin wannan zakan saboda sun san Allah sun san sharrin ka gane ai zuciya wa amma man kafa maqama rabbihi wa nahallafta anil hawa fa inna jannata hiya al ma'awa to malamai yawancin su suna samun wannan matsayi ko da ba shahidai bane saboda su ne magada annabawa al ulama warasatul anbiya wal mu'azzirin da masu kiran sallah ladanai eh masu kiran sallah wanda mutane suke gudun sa zuwa yanzu ba da koman kawa to ka bi matsayin ladanai kamar shahidai suke kamar matsayin annaba da malamai su ma ƙasa ba ta cin namun daga cikin abubuwan da aka keɓanta shahidai wanda sauran musulmi ba su samu ba wa annahum cewa su shahidai la yus'aluna fi quburihim ba a musu tambayoyi a cikin kaburburan mutumin da garin ransa ya wuce wajen Allah a haya'un inda rabbihim kai wala kir kai da bakin ta masa mara buka ai yana wajen ubangijin nasa dama me za ka ce maza to alhamdulillah wani ma jibu itiqaduhu alhamdulillah ko ne to me za ka tambaya dama tare za ka gan ka ga ba ka da bakin tambaya shi kuma wannan yaushe ya zo wa ya kawo shi nan ba ka da bakin wannan tambaya sai ne askari na da ma aka ce tun da aka ce wanda ba su san zuciya masu tawazu wanda laifin su shi ya kawo musu kai ba laifin wani ba ina ne to wa mustasna min kulli kailin ma'aluni ai da kuma abin cogewa na dukkan wani abin awu ma'aluni sananne min samaratin na 'ya'yan itatuwa shi ma ya halatta ka sai da shi ba tare da ka kalba ko ka auna ba na sai da maka buhu ɗaya amma ba kwano biyar to ya halatta ka sayar ko ka bayar ko ka yi sadaka da shi ku je wajen wani akwai hatsi na kwano biyar ku kalba ka ji istisna'insa daga dukkan wani abun awu ma'alumin min samaratin na yayin tatuwa na ka manta inda muka baro wa man malaka da'aman kailan أو وزنا بمعاوضة لم يجوز أن يعاوض عليه قبل قبضه wannan shi ne zancen da muke sai muka biyo da adabi adabi har zuwa inda muka kwana duk wanda ya mallaki kayan abinci ta bangaren awu da mudu ko kuma awu na sikeli a dalilin mu'awaba wani abin musanye kuɗi ya bayar aka bashi ko wata kadara ya bayar aka bashi wannan abincin lam yajuz an yu'awaba alai bai halaka ya musanya wa wani da wannan abun ba qabla qabdihi kafin ya karba to sai kuma aka ce wa yajuzu hibatuhu wa sadaqatuhu wa qarduhu wa daf'uhu badala muqtaradin kal iqalati wa sharikati wa tawliyati بمثل الثمن وثبت عقده كالموروث بعد استيفائه وهل ذا تكون ويجوز به wa yajuzu mustatna kenan tunda wawu da ne yana halatta abinda aka soge min kailin ma'alumin daga abun auhu sananne min samaratin da ya yi tatuwa ka sayi dibino ko inabi buhu daya sai ka istisna ya kace amma banda kwano biyar ko banda kwano bakwai to wannan abin da ka istisna banda shi din ya halatta ka je ka sayarwa wani ko ka yi kyauta ko sadaka da shi wa yuzulu man sara ilayhi a yana jiɗar da abin da ya kasance gare shi manzilatul mus taqilli muntaƙili kenan an anhu ba a mazaunin abin da ya siratu anhu gare shi wannan abin da ya isa sina'i to yanzu matsayin ku abin da ya siratu daga matsayin wancan abin da ya saya wanda bai halatta ya sai da shi ba kafin ya karba wa yajuzu bai'ul mubta'i yana halatta mutum ya ya sai da abin da ya saya juzafan kashi qabla naqlihi kafin kiran da shi daga inda aka kasa wancan da aka hana kailan ne au wazuna an auna da mudu ne ko an gwada da sikeli wannan kuma kashi ne dama sharaɗin cinikin kashi baka san adadinsa ba baka san nauyinsa a sikeli ba amma ido mudu ne ko in ka zo sai ka zaɓi wanda kake so to ya halatta yadda ka saye shi a kace wani ya zo yana bukata kuma babu ya ƙare ku yi ciniki ya baka riba ko baka ɗauke ba shi kuma ya ɗauka a gurin wannan ya halatta qabla naqli kafin ka tilar da shi daga inda aka kasa wa ma kanat ahaduhu maqsudatan duk abin da ɗaiɗaikun sa ya kasance shine abin nufi wajen saya to fala ya duzu bai uhu juzafan cinikinsa a kashe baya halatta eh zame ahadu ne ahazuhu ɗaiɗaiku abinda an an zo tunikin sa tunikin ɗaiɗai ake yi kamar waya alal misali ai tunikin kowanne ake to da halatta zo a yi kashi kashi na wayoyi a tala waya uku hudu biyar a ce kashi ɗaya a tala uku a ce a zo a yi tunikin kashi wannan bai halatta ba eh wannan duk bai halatta ba tunikin garari ne kamar kuma abin da ake amfani da shi yau da kamar kamar magi a ce an zo an yi kashin magi wannan bai halatta ba ai cinikin ɗari ake an san ana cinikin ƙwarya ɗari wanda suke ɗaura ne ai ƙwayar ɗari ne ƙirgawa ake ba kan fitowa ake a zuba ba ba aunawa ake da kwano ba ba ɗorawa ake a suke ne ba ƙirgawa ake kuma an ka zo ka ba da naira ashirin kace a baka magi na murtala ƙirgowa an san adadin da ake ba in na naira hamsin ne an san adadi ko kuma haka daddawa kirgawa ake ƙwariya ɗaya guda ɗari ko guda hamsin haka goro ko to bai halatta a yi cinikinsa jugafan kashi ba a'a wannan albasa ai ba a cinikin ƙwaya ɗaya in ka zo ka ba da naira ɗari ka san ƙwaya nawa za a baka eh ba ta abin da aka baka ba albasa akwai babba akwai kalama akwai matsakaiciya amma magi ba to ita ba daddawa ita ma duk yashi da ake nufi bikilafin maqasudu jumlatan da sabanin abin da ake nufinsa a dunkule abin da ba a hadu ba ne jumla ne to wannan ayatul kisa kamar kamar albasa in an tashi ita ba kirga ta ake ba ko dai a auna a roba ko a yi kashi-kashi ko a yi kwano-kwano ko a sayi buhu to wannan ya halatta bi sharɗi jahalihi ma shi ma fa wanda ake nufinsa a jumla ɗin ba ahadu ba da sharaɗin jahiltar mai saya da mai sayarwa bi kamiyati da adadinsa kashi sharaɗi ne ba a san ƙwaya nawa ba ne haba masu kashin kifi da kawala da waye to wannan bai zama kashi ba in dai an san sharaɗi ne cikin kashi ba a san adadi ba yanzu gero da an sama aka ya halatta a yi kashi amma ka san hatsin ba yana kawai da ba zai kirki ba amma ka ga irin su dankali da su albasa har goro masu kasan goron sun san kwayan nan to kuma wannan wannan bai zama kashi ba sharaɗi ne ya zama sun jahilci kammiyati kamtin ai nawa ne kammiya wato ban san adadinsa ba amma alimahu ba'i duk abin da mai duk hajar da mai sayarwa ya san shi wato ya san aibi da yake jikin wannan abin fakatamahu sai ya koye aibi ya sayar maka a matsayin mai lafiya ko mai kyau to sabatar kiyalu zaɓi ya tabbata da mai saya in ya je gida ya gano aibi wanda kuma ya tabbatar ba zai yiwu a sai mai sayarwa bai san da wannan abun ba to in ya masa a haka ya rike zaɓinsa ne in bai yi masa ba yana da damar da zai dawo a bashi kuɗin bayan akbarahu idan mai sayarwa ya ba shi labari cewa wannan abun lafiya kalau yake ko kuma a'a ga yanda illa take bata kai ta kawo ba fa saddaqahu mai saya ya gaskanta mai sayarwa a haka thumma wajada na kasan sannan sai ya samu tawaya in ma ya faɗa aibi to akwai abin da ya rage sai ya talar da tawaya a bisa asalin yanda ya siffanta fa in kana yasira idan na ƙasa ta zama ɗan kaɗan ne to fala maƙala lahu ba yi da magana zai iya yiwa wa sabin da san da wannan abu ne wa in kana kasira in ko da yawa ne na ƙasar to wa sabata har yanzu dai zafi ya tabbata sabatar kiyaru falahu ruju yana iya komawa ya mayar a bashi kuɗinsa wa shiradu adami ikbarihi shar'anta rashin ba shi labari kai da in ka gani ka gani sharaɗi ne ba a faɗa notice ba a faɗa mai kyau ne ko mara kyau ba a faɗa akwai aibi ko ba aibi kawai abin da ka gani da ida a zahiri ka yi amfani da shi to bukilin wannan ya ɓata ciniki haramun dole ne in mai kyau ne ka yana da kyau in an je an ga ba kyau a dawo muka da kayanka ka ba da kuɗi in kuma akwai aiki wajibi ka faɗa a harabu to sharaɗin na so ba da sun faɗa ba wannan ai ba ta akwai aiki ko babu gane wannan garanti ne wannan kuma sharaɗi ne na in kai ka nema ko kuma ya zama al'urfu an riga an saba da shi a wurin duk cinikin waya da aka yi akwai wannan garantin to idan haka al'ada ta shar'anta shari'a tana kula da al'adar guri wanda bai saba shari'a ba in ya zama dama tsawon yini guda za a iya gano duk matsalar da take ciki shi kenan aka wuni lafiya wata illa ba ta bayyana ba shi kenan ta shafe su alhamdulillah to kudinka a to wannan wannan kuma sun saba shari'a ba zai mai dama to in kai mutumin kauye ne za ka koma garin ku ba yaushe za ka bi nan to wannan kuma zalunci na kadme kan ikala kamar zamiya zamiyar sulki shi ne ikala zamewa na jibintaka da zo ka jibince shi a cikin kubushin sai ne allahun wadu shafi na nawa mara alƙasun ya zo? to shafi na nawa na hawul wadu arba'in da nawa to ina za mu tashi fi'ilil mudari'i rafu'ul fi'ilil mudari'i rufu'ar fi'ili mudari a baya ba mu maka jazmu ba jazmu fi'ili muka yi min yi nasabu fi'ilil mudari'i min yi jazmu fi'ilil mudari'i to yanzu saura rufu'a wanda kuma a ƙa'ida ita ya kamata ya fara gabatarwa don ma ita ce asali ai sannan fata'a da kisra da da ɗauri su biyo baya amma sai ya jinkirta ta asali fi'il mudari'i marfu'i ne in kaga fata'a ko dauri to wani abu ne ya faru wani dalili ne ya mai da shi fata ko ya mai da shi ɗauri haka suna shi ma asalin sa ruku'a ne in ka ga fata a suna ko kisra to wani abu ne daban ya shige shi ya mai da shi fata ko kisra amma ruku'a ita ce asali rafa'ul fi'l al-mudari al-amsalatu li salsal salsal tadiru al-hamamatu al-hamamatu tatabara tadiru tana tashi kaga tadiru fi'lun mudari'un ne marfu'u ya'udu al-musafiru matafi yana dawowa kaga ya'udu fi'lun mudari'un ne marfu'un saboda ba wani nasibi ko jazimi da yake jesu da zai bai da shi fata ko ya daure tasiru suhubu asubu jiragizai tasiru tana tafiya jami'a na as-sahabu tamuru marra sahabi as-sahabu jirgize hadari to asub ismul jam'i ne tasiru tana tafiya yanzilul madaru ruwan sama yana sakkowa yasurul gubaru kula tana tasowa aka ce saral gubaru saral tilu madini yasuru shine fi'li mudari'i marfu'un yahkumu alqadi alqali yana yin hukunci duka wannan fi'li mudari'i ne zo a farkon jumla duka jumla ne fi'liya fi'lin kuma mudari'i kuma ba wani nasibi ko jazimi da ya shige shi ballantana ya mai da shi mata ya ce lan taqira alhamama ko lan ya'ud almusafir ko lan tasiru suhu ko la tasiru suhu da makamancin alhamdulillah mun shiga ba shi za ka ji ƙarin bayani ko ne to 126 tamrini na nawa na nawa tamrini na uku shafi ɗari da ashirin da shida sannil kalimatil atiya ka jiyanta kalmomi masu zuwa daga musalla da tasniya aka samu fi'ili amri sanni in ka ce sanna ya zama fi'ili ma ya jiyanta sanna ya jiyanta sanni ka jiyanta alkalimati kuma mafu'uli ne bihi mansubu وعلامة نسبه الكثرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث الثالث الثالثة مفعول نيني فتاة أما سوى جمع المؤنث الثالث ba ya ɗaukan fata kisra ce take maiwa fataha din sai ka ce sannil kalimati sai ka ce al'atiyata tunda waccan mufrada ce ba jam'i bane da jam'i ne shi ma za ta al'atiyati saboda jam'ul mu'annas salim sallil kalimatil atiyata kayi tasmiyan kalmomi masu zuwa da ya kawo su da ya kawo maka su aisul mufradi wa ba'aha kuma ka sanya ta ba'da tasmiyati bayan ka mai da ita tasmiya sai ka sanya ta fi jumalin mufida cikin jumloli ne fa'idantarwa bi haisu ta yanda ya kau kullun minha kowane ɗaya daga cikin waɗannan sunaye abin biyantawa zai abku a matsayin marrata a marra ta farko zai abku a matsayin fa'ilan fa'ili wa marratan a marra ta biyu kuma ya abku a matsayin maf'ulan bihi abin biyan tawa ne kuma maf'ulun bihi wa marratan marra ta biyu ya zama isman li inna marra ta uku kai ya zama suna ne na inna wa marratan marra na hudu ya zama isman suna ne likana ko sunan kana to sunayen guda nawa ne marratan fa'ilan marratan mafulan marratan isman linan marratan isman likana ko kowanne suna haka za ka ɗauke su guda biyar ɗin sai ka masa jumloli guda hudu marra ta farko ya zama fa'ili mai rukuwa مرة تجي مفعول به منصوب مرة نوك اسما لإن سنن إن wanda shi fata yake ɗauka marra na hudu zama ismu kana wanda shi kuma rukuwa yake ɗauka kana Allahu ghafurur rahim sai to sai an nakalatu bishiyar dabino to na farko ya qau ko fa'ila ana so an nakalatu bayan ka mai da shi tasniya to ya zauno a matsayina fa'ili sai ka ce tsalacin nakalata ni ko kuma asmaratin nakhlatani an nakhlatani kaga tasiri na an nakhlat farko tukun kamar da su su zama ji nakhlatani sai ka ta asmarat sun yi yaya ko asmaratin nakhlatani an nakhlatani shine tasniya na an nakhlatu sannan kuma a wannan jumla ta zo ne a matsayin fa'ili to mun samu wannan amsa to ya za a yi ka zo a matsayi na maf'ulun bihi sai ka ce ra'aitun nakalataini na ga bishiyoyin da bine guda biyu ra'aitu filin wa fa'ilun an nakalataini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi aliya'u li'annahu musamma abun biyan tawa ne da ake masa fata a daya kan ba ka ce asamaratin naklatani wannan alifu sai alama ruku a ai na fa'ilin wannan kuma naklataini ya ita ce alama nan fata'an maf'uli ra'aitu naklataini to sai ne kuma ya zama eh a ismu ismu inna sai ka ce inna naklataini tawilatani haƙiƙa bishiyoyin da binan nan guda biyu masu tsayi ne su su biyu inna ba to annakalatayni ismu inna ay mansubi ne inna allaha la ghafurur rahim inna allaha bin nasi la raufur rahim ko allaha ismu inna to sai ka ce inna nakalatayni ka masa fata'a da ne daya tunda ta siniya ne to sai ka ce ne dawilatani dan ba za ka ce dawilatayni ba saboda labarin inna marfu'i ne inna allaha ghafuru sai ka ce inna nakhlataini dawilatani ba dawilataini ba sun zama me annakhlataini ya zama ismun li inna to sannan wa marrata ismun li kana marra na karshe na hudu ya zama sunan kana sai ka ce kana nakhlatani domin ismu kana marfu'i ne kana allahu ka gane ai to sai ka ce kanan na kalata ni dawila taini shi kuma saboda ismu shi kabaru kana mansubi ne kanan lahu gafura to sai ka sa masa fata a daya kanan na kalata ni dawila taini wannan a annaka nake ita kadai to sannan ka ko a shari'u titi shi ma haka za ta yi masa irin yadda muka yi wa annaka da wannan bambanta ba ta guda hudu sannan an ka dauki as-safinatu ash-shari'u da sai ka ce ash-shari'a ni shine ruku'ansa shari'ai ni kuma guda biyu as-safina jirgin ruwa tasiyanta safina tani in bangaren fata ne safina taini aljabalu dutse sai ka ce aljabalani tasiyar su kenan mai alif bangaren ruku'a aljabalaini bangaren fata'a kenan al-gundiyu soja ko mayaki mufradi kenan tasmiyarsa al-gundiyani al-gundiyani bangaren kisra a fata'a kuma al-gundiyaini sai ka sa masa yaki ne alamar fata'a alhamdulillah duka da muka yi wancan waɗannan ma haka za a yi sai ne sai ne to sai malar raji ina ne wai wai suna cewa in ka san na hau gaba ɗaya to ka ɗola ɗan ba na sanin sarrafa a lokacin ka taka kafa la ilaha illallah in baka san nahu ba yanda zaka san sarfu in ka san sarfu to yanzu ka koyi dan ba in ka san nahu yanzu yanzu ka san dan ba na sarfu to ina ne na sarfu albasu ba to sai ne unzur ila ta'ifatul ula sai duba zuwa ga yanki na farko wanda aka masa lamba ɗayan nan ni'mal fatihu salahuddin a cikin mawadi wa hajjin nita dai wujuban tajidu za ka samu annaha ita wannan jumla tashtamilu tana tana kunta ala amsalati abusa misalta misalta ni'ima a jumla ta farko ke na da'ifatul ula din ni'mal fatihu salahuddin wa bi'sa da kuma bi'sa ni'matul ummi to bi'sa khuluqu kulkul wa'adi ba wa qad sabaqa laka labari ko bayani ya gabace ka anna makhusa ni'ima wa bi'sa abubuwan da ake keɓance ni'ima da bi'isa ya dubu fi i'ira i'irabani da irabi guda biyu ne yake halatta a cikinsa al'awwalu irabi na farko an yi uraba kabara da mubuta da'in mahazu a yin irabinsa a matsayin labari na mubuta da mahazufi wujuban kuma ni'imal fatihu salahuddin bi'sal khulqu kulful wa'ad ko shi ma na biyun ayi ni'ima ne ni'imatul ummu asma'u bintu abi bakr madalla da wannan uwa sai sai da kuma asma'u yar sai da na abubakar don yanda ta tarbiyyanci ƴaƴayenta akan tarbiyya ta addini to li'irabi biyu yake da shi ko dai ni'ima din ya zo a matsayin kabarul mubtada mahazufi mubtada an shafe shi wujuba dawa muna magana a kan muwadu hasbi mubtada wujuba to me yasa kabarin mubtada kuma yazo da ni da fata ni'ima da bi'isa alhali kabarin mubtada marfu'i ne to ai ni'ima din kuma yazo da awu ne na fi'ili shi kuma ba suna ba bi'isa shi ma yazo da awu kuma ko da za ka fasara za ka ji da fi'ili ma duna ni'ima ma dalla bi'isa ya yi muni ai ka ya riga ya muni to li'irabi na farko kenan wasani li'irabi ni'ima da bi'isa na biyu an yi uraba mubtada'an a masa li'irabi a matsayin shine mubtadan wal jumlatu qabla jumla da ta biyo da ta gabace shi kabarun lahu shine labarinsa kaga an aka fashe da shi ne kabarin mubtada mahzufu yanzu kuma aka ce ya halatta a juya ya zama shine ne shine shine mubtada jumla da ta gabace shi kuma ita ce kabarun lahu labari gare shi to fa idza jaranta ala irabihi idan ka gudanar da irabinsa ala annahu khabarun li mubtada'in mahzufin abu ta cewa shine labarin mubtada mahzufi to kalan mubtada mahzufan wujuban to mubtadan nan ko da aka shafe ya zamanto mahzufi ne wujuban ga wajibci ba wai jawazan ba in ka dauki li'irabi na farko cewa kabarul mubtada ne mahzuf to mahzufan din ko wujuban ga wajibci wa hadha hadu mawadi wannan shine ɗayan gurare allati wanda yajibu su hadu mubtada da kafir mubtada yake zama wajibi idan ka dauki ni'ima da bi'isa a matsayin kabarul mubtada mahzufi to shafewar fa wajibi ne ba yanda zaka ambaci mubtada din wujuban ga wajibci domin yi da'ifa ta farko kenan saura ta biyu da ta uku da ta hudu alhamdulillah sai ne akwai hamziya Muka yi lafiya, ya himma, ya wajen mana, masha Allah. bayi inda mala amadu biyu sari gida yau ko ya ba amaran jiya ni ne ban gansu kun daura aure na gidan Allah mu biyo ka je yawwa to kana na ka daura aure to fa yawwa to ne ne mutarin da to haka ba Kuwa da wani ɗaura auren? Eh, a lalle. Ai, na ga su iya audu su suka zo daga misali. Oh, eh, shi ne suka nemi ta. A lalle aiki ya same ta. A'a, ba ka zo da wuri ba. To, ina ne? Shafi na nawa? to ina ne fahabaha birran tawahamatin na bihi annaha siba'u hida'u eh annaha ne ko annama ne fahabaha birran tawahamatin na به أنما السباء هداء بسد المصطفى لها من رداء أي فضل الهواه ذاك الرداء فقدت فيه وهي سيدة للوة والسيدات فيه إماء فهباها baiti na ƙarshe da muka kwana baya baya to wa ta sabi ga uku tu raba'in yar uwar shayarwar manzon Allah mai suna Shema'u ribatar yaƙi ya zai ke mata wanda da kafin a zo ai wannan yaƙi alkufur kafirci na mutanenta wa za a kadara ya sare da darajarta wasu ba'u haka na ribatar yaƙi ya sare da darajarta to fa haba ha birra sai manzon Allah ya mata baiwar alƙadirran alheri. Ka gane ai, ya mata alheri mai girma wanda annasu dukkan mutanen da suke gurin na ƙabilarsa, tawahamar sun zaci annama cewa asiba wannan ribatar yaƙi da ya same ta hida'u, shirya ne bihi da wannan alheri da manzo Allah ya yi mata ina ba ta an gani da faɗar mustafa lahamin rida'i al-mustafa manzo Allah alaihi salamu ba faɗa ya shimfiɗa min za'ida ba faɗa rida'an ne sai ke min rida'i ko kuma akwai damirin da aka shafe min rida'ihi kowane ɗaya kafa da daidai ne al-mustafa sallallahu alaihi wasallama ba sadan yin rida ya shimfiɗa mayakun salaha gare ta ya yaye mayakun da yake kafa da sanya albarka ya shimfiɗa mata a gefe yake zo ki zauna a kai ayu fadlin hawahu zaka ridau wai ina tambaya wanne ilin falala da daraja ne za ka riga wannan mayafi hawahu ya tara shi mayafin da yake kan kafadar annabi a sama fa yake saman ma na kafadun manzo Allah kuma yau gashi an shimfiɗa shi a ƙasa wai don wata ta zo ta zauna malam da ce maka ka san me yake nufi da falala limaksihi li jasadihi sharif saboda shafar da mayafin yayi wa jikin manzo Allah a kai madaukaki ai ko yana da daraja fagadat sai ita na na shema'u sai ta kasance gada ikiwa wato wato ne ikiwanu kana gada sara din nan sai ta kasance sayyidatul niswati ita ce shugaban dukkan matayen kabilar shi a cikin wannan mayafin ko to fagada sai ta kasance wahiya ita ce sayyidatul niswat shugaban mataye fihi a cikin wannan mayafi na manzon Allah wa sayyidatu shugabanni matan sarakuna da matan hakimai da matan ajiyoyi su ne sauran sayyidatu na da sai suka zamo ima'u ku yanzu fihi a cikin wannan mayafi sai ga shi sun zo sun kewata suna suna mata fadanci mu ma da Allah ki roƙa mana mu samu yanci kada kada a tafi da mu Madina ji abautar da mu inda dai ke yanzu kin zama ke da shugaba sarauniya sarkin ma yana neman alfarma a wajen ki ki roƙi wannan dan uwa naki na shayarwa a warware wuyan mu daga bauta ko da za a tafi da dukiyar mu to mu din a bar mu da Allah mu zauna a gidajen mu kar a ji a bautar da mu sai gashi ta rabar da ku talaka ce wanda har uwarta tana karɓo leno dan shayarwa ta samu abin da za a ci kaga kasan talauci ke sai gashi yau ita ce yar uwar shugaban duniya da lahira ta zauna a kan mayafin da babu irinsa a duniya da lahira ba wata shimfiɗa da ta kai ta daraja a wannan shimfiɗar sai gashi al-sayyidatu sauran shugabannin mataye sun zama iya uku yanzu fi aibihi da albarka wannan mayahu to alhamdulillah sai ne a iya tulmu din shafi daidai babu tayammu a iya babu na taimama shafi na takwas to na goma ba babul gus babul to ko mi karatu a ciki eh babi nana babul ne to ashe jambiya ne haka babu tayammuni babu mudafun at-tayammumi mudafun ilayhi madrurun bil idafa man lam yajid minhu ma an qad yajib lahu tayammumun bi sa'idin ahirin lahumi يجب أيضا بكون الماء في يده إن لم يكن قادرا بالمس للسقم كذا الذي يقدر على أن مسه أبدا ولم يجد واهبا بالماء فكالعدم من لم يجد ماء دون الذي سامون وابا كاغاني أي قد حقيقة يجب له تيمم taimama yana wajaba gare shi bisa idin da guri ɗahirin mai tsarki lahum ga su musulmai masu yin ainihin lil musalli ga masu yin sallah idan ya rasa ruwan da zai yi alwala ko ya rasa ruwan da zai yi wankan janaba ga kuma lokacin sallah zai kule za ta zama ƙara'i to ba wai ya juzu ba ya jibu wajibi ne taimumun ya yi taimama bisa'idin ɗahirin a guri mai tsarki ya dubu aidan a yin taimama dai yana yana wajaba bi kaunil ma'i da kasancewan ma akwai ruwan fiye da yi a hannunsa ga ruwan yana tare da shi mallakarsa amma taimama ce take wajaba in lam yakun idan bai kasance ƙadiran yana da iko bilmasi da taɓa ruwan nan ba littaƙami saboda rashin lafiya ko da akwai ruwan in ya zama bayi da lafiya ba zai iya yin alwala ba saboda jikinsa in ya zuba ruwa kamar wuta yana fama da zazzabi da ya halatta ya taimama ma yi sallah ka zallabi ya kadu an masihi abadan kamar mutumin da yana da ikon taɓa ruwan taimama tana wajaba gare shi abadan tutur walan da jid wahidan idan bai samu mai kawo mai kawo ba bil ma'i ga ruwan in bai samu bai ba shi ruwa ba to taimama ce take waje ba abadan to hukuncin sa fakal adami kamar wanda ya rasa ruwan yana da iko yana kwanta ba lafiya da ya samu ruwan zai iya yin alwalan amma lan da jidu wahiban bil mai bai samu wanda zai ba shi ruwan ba mai kawo ruwan babu shi kuma ba zai kashi ya tsiba ya alwalan ba to hukuncin sa kamar wanda ya rasa ruwa ne kawai ya bigi ƙasa ko garin da yake kwanta ya taimama ya yi sallah alhamdulillah sai ne to mu fara ko nayi ne to shafi na nawa shafi na sha nawa shafi na sha uku to ina ne sannan shehu ya yi ishara zuwa ga ladabi na muraƙaba duka dai yana daga cikin al'adabul baɗin da kuma mushahada halartowa ubangiji a zuciya fi hali munajatika li rabbika a cikin halin ganawarka da ubangijinka shehu yayi isharar da kauli da fadin sa radiyallahu anhu wala zimilhu dura wa sukuna kaza ka kalwatan tu'inu hina wa mimma wato wala zimilhu dura yake kalazamci hudurul kalbi lokacin da ka zauna za ka karanta lazimi ko wazifa ko zikirin juma'a to kalazamta wa kanka halartowan ma'anonin alfazu zikiri lafazin zikirin da kake furtawa wa sukun da kuma nutsuwa saboda waka ta maka sukuna wa sukuna kalazamci halar wato nutsuwa ta zahiri kaza ka haka nan khalwatan an kadaituwa inda hali in za ka karanta lazumin safe da yamma da babu sharaɗin jam'i to ka samu kaɗaituwa kaɗaituwan nan tu'ilu tana taimakawa hinan yayin nan a ce ka zauna inda ba kwalamniya ba wani wanda yake wucewa ta gaban ka ba ka jo ƙalin wata sauti ba ka jin kwalamniya ba ka ganin komai to yana taimaka maka wajen hudurul kalbi amma muddin idan ka yana kalle-kalle kunnen ka yana jiwa abubuwa to ba za ka iya samun hudurar kalbi da nutsuwa cikakkiya da ake nema ba wa min ma yata'akkadu alayka ayyuha al-muridu ya daga abin da yake kalfafuwa gare ka ya kan wannan muridi al-muhafazatu kiyayewa bi huduri eh domin halattawan zuciyarka hatta la ta kuna gafila har yanzu ba za ka zama marafkani ba wanda Allah ce wala ta kunan min al-gafili wala zahilan wala ne zautuwa wala lahiyan wala ne wargi in rumtal mazida in dai kana neman ƙari na madadi da yake zuwa ga zuciyar muridi fa innal quluba domin zukatan muridai awiyatu asrarul guyubi ita ce birga ne na asirai na gaibu wa sukuna abu da masa as-sukun da yake wala zini sukuna huwa al-hudu shine nutsuwa kama marra kamar da bayani ya wuce a baya kazaka ai mislu mahafazatuka li huduri qalbika kamar yanda aka musanta kiyaye wanka ga halakawan zuciya wa sukuni jikinka da nutsuwa ta zahirin jikinka to lazim kalzamci kalwatan kadaituwa wa huwa abu da ake maka alkalwa ko halwa ji hausawa al-iktifa uya a daina ganin ka ka daina ganin kowa shine kalwa wa tajannubu da nisanta ga kwalumniya da kuma ganin mutane wa taba'udu da nisanta dai amma yusuke laka ga abin da ke sagaltar da kai Allah zafi munajatika li rabbika ga jin daɗin ganawarka da ubangiji duk abin da zai sagaltar da kai ga jin daɗin ganawarka ga ubangijinka to shi ake nufi kalwa ka nisance to ilu tana taimakawa ainihi kai sassa ilu domin ka nemi taimakon Allah biha da wannan kaɗaikuwar kinan ai zamanin tilawa ta kaliluji a zamanin karantawanka ga wannan wurin almaimunu mai albarka litakuna fika ahaliya domin ya zama kana da ahaliya li husulul walidin ilahi ga samun madadin nan mai gangalowa na ubangiji wa huwa aka ce alwalidul ilahi shine nurun nurun ilahi wani haske ne na ubangiji ya kasifu hullahu da Allah yake jefa shi fi kalbi man haka a cikin zuciyar wanda Allah ya so min ibadihi daga cikin bayinsa to sai mu tashi huwa ala salati a kasani shi nurun ilahi ko walidul ilahi ya rabu kashi uku a gaba za mu ji nawa ne labalaban nasa alhamdulillah sai me saura ashirin ba? saura kwata muke tashi to ina ne? to ina za mu tashi li ahli fadli zul fadli innama kadai dai zul fadli ma abocin falala ya alifu fadala shi yake sanin falala li ahli fadli ga ma'abota falala mai daraja shi ya san masu daraja kaskantacce mutumin banza baya ganin darajar masu daraja abin da ke nufi jahili fasiki ne sabon Allah bai san darajar malami ba bai san darajar mumini ba shi zahiri yake gani wanda yake da kuɗi ko sarauta shine mai daraja abunsa ko da fasiki ne amma zulfadli ma'abocin falala ya arifu alfadala shine yake sanin falala li ahli alfadli ga ma'abota falala rawahu dailami intizamul alfarji min Allah ibadatu sauraron yaye wanda damuwa daga wajen Allah shi ma ibada ne kana cikin kunci ko talauci ko jinya kayi addu'a kayi addu'a baka ɗebe kauna ba ka zauna kana jiran Allah ya yaye maka to wannan zaman shi ma ibada ladan da kake samu a wannan sauraron kada ka ɗebe kauna kar ka yi shakku cikin wai Allah ya karba ka yi addu'a da ya ƙini sannan ka jira amsawa daga Allah. To sauraron yayi damuwan nan minan lahi ibadatun ibada ne. Wa mara biya bil kalili minan riziki duk wanda ya yarda da kaɗan na arziki radiyallahu ta'ala anhu bil kalili Allah ta'ala zai yarda masa da ɗan kaɗan min al'amali na aiki. Idan ka yarda da ɗan kaɗan da Allah ya baka da shi kake rayuwa ko ba daɗi ko ba a ƙoshi to wahalar da kake sa wajen ƙadago na neman abinci idan kai na fula na ka'a biyu katal kaga aiki na kaɗan Allah sai lullun ka ta zama daidai da mai duke da ya na fula ɗari ko dubu in kai sadaka da siwala ko murtala iya abin da kake da shi to Allah zai baka ladan mai duke da ya sadaka da miliyan goma ko miliyan ɗari aiki ɗan kaɗan kai sai Allah ya yarda da shi kamar mai arzikin da ya yi mai yawa rawahu ibnu ajid duniya unzuru ila manu asfala minku in kun tashi a rayuwar duniya ku dinga duba ga wanda yake ƙasa da ku wala tanzuru ila ma huwa fawqakum kar ku dinga duba wanda yake sama da ku fa huwa wannan shine ajdaru mafi cancanta Allah tanzaru ni'matallahi alaikum kar ku wala kanta ni'mar da Allah ya muku duk halin da kake ci na kunci eh to ka duba wani fa yana ƙasa da kai duk da haka ka fi wani dama dama duk da lokacin da kake ciki kar ka manta wani fa yana gadan asibiti shi ma da yake ganin asibitin kar ya damu ya duba wani fa ta sabu ya ta fita da tsano shi wata kila yana cikin hayyacinsa wannan asune yake sanansa uku bai sa a yi na to kai ka shi dama dama sai ka gode wa Allah da ni'imar da Allah ya baka har ya zama kai kana iya bude ido kana iya gane wannan wane ne wannan wanta ne wani baya iya gane amma a lamarin duniya in zaka duba wanda yake sama da kai to zaka walakanta ni'imar da Allah ya maka in ka duba kai baka samu kuɗi kamar na wani ba to sai ka walakanta ni'imar lafiyar da Allah ya baka ko na arzikin da Allah ya baka sai ka rena wani yana da shanu sanda goma kai saka sanda biyu to wani bai da ko sanda ɗaya sai ka duba wannan fa yi ta ta ne kwaya uku ce ma kai kana da guda ɗari ko ko hamsin to sai ka gode wa Allah kar ka duba wanda yake da shanu dubu ko sama da haka shine ma'anar hadisu unzuru ila madu asfala minku ku duba wanda yake ƙasa da ku wala tanzuru ila ma huwa faqabu kar ku duba wanda yake sama da ku fa huwa yin haka shine ajdaru mafi cancantar Allah tanzaru ni matallahi alaikum ba za ku wala ga ni'imar da Allah ya gare ku rawahu ibnu majah unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka zaliman yana halin azzalimi yana zalunci aw mazluman ko yana halin abun zalunta ko shine azzalimin yana cuta ka taimaka masa ko shi ake zalunta ka taimaka masa kila sai sabai suka ce kai fa ansuruhu zalima to ta yaya zan taimake shi yana azzalimi in taimaka masa ya ci gaba da zaluntar wankan shi dai wanda ake zalunta an san yadda za a taimake shi a kwato shi daga hannun azzalimi to amma shi azzalimi ta yaya za a taimake shi yana azzalimi qala yace tahjibuhu ka tsare shi gabalin zalunci wa tarudduhu ka juyar da shi an zulmi gabalin zalunci fa inna zalika nasruhu yin wannan shine taimakon ka taimake shi in yana zalunci ba zunubi ake rubuta masa ba yana ƙara kansa nauyi na zunubi to sai ka hana shi ka hana yayi zalincin to ka taimake shi zunubin ya tsaya iya wanda yayi a baya rawahu al-bukhari imamu bukhari ya rawaice shi alhamdulillah ka tana da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da bukatu wadanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله علي ما كان يوم اه ما بسيط لا لا السلام عليكم يا ابو لا لا شيء انا لا لا شيء انا ولا شيء انا على القاسم انا على القاسم لا لا لا